إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أعزك الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله قد أرسل الرسل إلى الناس ليدعوهم إلى صراط مستقيم وإلى دين يهتدى به الذي لا دين إلا هو وما من رسول إلا وهو مسلم مؤمن بالله وآياته لا يحل إلا ما أحل الله ولا يحرم إلا ما حرم الله وبذلك أرسل إليهم رسولا ملكا ليوحي إليهم ما أنزل إليهم وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى قصص بعض هؤلاء الرسل وأمسك عن بعد قال تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما اختار الله نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا وجميع أنبيائه ورسله ليبلغوا أقوامهم دعوة الإسلام وكل من يدين بغيره كاليهودية والنصرانية وغيرهما وهو من المخلدين في نار جهنم وساءت مصيرا قال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما عيد ميلاد المسيح التي تقع في كل شهر من ديسمبر وهو من البدعة في دينهم ما أنزل الله بها من سلطان لأن عيسى عليه السلام ما أشار بذلك وليس هناك نوع من العبادة في دعوته التي تقرب أو تقارن بذلك وبذلك صارت محدثة في دعوته وقد أبره الله منها وقال تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا وقال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لقطعنا منه باليمين ثم لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين وما منكم من أحد منه عزيز وعد الله إن النصرانيون قد حدثوا أمرا في دينهم ليغيروا وليلبسوا على الناس تاريخ عيسى ابن مريم عليه السلام كما كانوا يفعلون إنهم زعموا أن عيسى ابن إن عيسى ابن علي إن عيسى عليه السلام قتل وصلب واتخذوا ذلك سبيلا ودينا وحتى يقولون إن قتله كان سببا لاستغفار ذنوبهم ورد الله عليهم مكرهم حيث قال وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما إن النصرانيون قد حدثوا أشياء كثيرة في دينهم ما أن الدين عند الله الإسلام وهم يعرفون ذلك ذلك تماما ولكن اعرضوا واتخذوا أهواءهم وضلوا وأضلوا ولو شهد عيسى عليه السلام وموسى عليه السلام نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لكان أول المستجيبين إليه الصائرين في ركبه وقد أخبرنا الصادق المصدوق أن أول عمل يفعله عيسى عليه السلام بعد نزوله في آخر الزمان كسر الصليب كسر الصليب يكسر الصليب عيسى عليه السلام وقال صلى الله عليه وسلم والله لينزلن ابن مريم لينزلن ابن مريم حكما عادلا فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد وليدعو إلى المال فلا يقبله أحد وفي رواية أخرى لمسلم في صحيحه أن المسيح عليه السلام يصلي مأموما وهناك أقوال كبار النصرانيون التي تدل على عدم معرفة حقيقة يوم ولادة عيسى عليه السلام وقالوا ما وجدوا شيئا كتب عليه يوم ولادته وهذا يشابه ما كما وقع لمحمد صلى الله عليه وسلم في تاريخ ولادته اتقوا الله عباد الله وتمسكوا بما يقربكم إلى ربكم واجتنبوا كل ما يفارقكم بدينكم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم صلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا amma ba da yayin wa hudubar mu tana ce mu ji tsoron Allah madaukakin sarki sannan hudu ba ta ce mu sani cewa lallai Allah madaukakin sarki ya aiko manzanni zuwa ga mutane domin su kiraye su zuwa ga hanya madaidaiciya kuma su kiraye su zuwa ga shirya shiryar da shike zanto shine wannan musulunci wanda babu wani addini na gaskiya in ba musulunci ba wani annabi da Allah ya aiko shi ba ce wannan annabi yana matsayin musulmi ne mummuni yana mai imani da Allah da ayoyinsa ba ya halatta abu sai abin da Allah ya halatta ba ya haramtawa sai abin da Allah ya haramta akan haka yasa Allah ya aiko musu manzanni mala'iku suke zuwa suna sauko musu da wahayi daga wajen Allah maɗaukakin sarki mala ta'ala ya ba mu labarin wasu daga cikin annabawan kuma ya kame daga barin ba da labari akan wasu daga cikinsu shi ya sama ya ce wasu irin manzanni ne wanda muka ba ku labarinsu tun gabani sannan kuma wasu ba mu ba ku labarinsu ba daga cikinsu ba annabi musa ya yi magana da allah maɗaukakin sarki allah ya zaɓi annabi nuhu da annabi ibrahimu da musa da isa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da dukkan sauran annabawa da manzanni domin su isar da saƙonni wa mutanensu na kira zuwa ga addinin musulunci da shiga cikinsa kuma dukkan annabawan nan sun isar da wannan sako zuwa ga al'ummarsu a zamaninsu daban-daban an samu waɗanda suka yi imani da su wasu kuma sun bije da sun kafirce musu duk wanda ya wani addini ba da wannan addini da waɗannan annabawa manzanni suka zo da shi ba kamar addinin yahudanci ko addinin nasarananci ko wani addini daga cikin addinoni da ake ɗaukan wasu aƙidodi munana waɗanda suke saɓawa aƙida na musulunci kai tsaye to wannan mutum zai dawwama a cikin wutar jahannama idan ya mutu kuma wannan makoma ta yi muni a gare shi shi sa Allah maɗaukakin sarki tsarkake addininsa da manzanninsa gaba ɗaya ya ce annabi Ibrahim bai kasance ba Yahude ba wala nasaraniyan ba kun ba nasare bane walakin kana hanifan muslima ya kasance shi musulmi ne mai karkata zuwa ga addinin gaskiya kuma kana min al-mushrikeen kun bai har Allah da wani ba wanda duk wani wanda bai kauce daga barin bin hanyoyin annabawan nan to wannan mutum shi ne ɓatacce halakakke wanda in ya shiga wuta ba zai fita ba kunga wannan biki da ake na christmas da suke riyawa na cewar wai idin annabi isa ne alaihi salam na cewar haihuwansa ne suke murna ko da haihuwansa wanda ke faruwa a kowane lokaci a watan disamba wanda ya faru a wannan lokaci a shekaran jiya a wannan ƙasa tamu da sauran ƙasashen duniya yana daga cikin bidiyoyi a cikin addininsu bid'a ne a cikin addinin addinin da annabi isa alaihi salamu ya bari ma waɗannan mutane akan cewa su bi shi suka kirkiro waɗannan bidiyoyi suka zuba su a cikin addininsu kuma ya batar da su kuma suka batar Allah bai saukar da wani dalili akan haka ba imam annabi isa alaihi salamu bai musu ishara haka a cikin littafin ba babu shi a cikin wannan littafin nasu kuma babu wani nau'i na ibada wanda ya nufi ya yi kira akan irin wannan da ya kusanci ma da kan cewar a yi biki domin girmama ranar haihuwar annabi isa alaihi salam isa Allah ta'ala ya faɗa yake cewa lalle mu mun waka wahayi inna wahaina ilai mun yi wahayi zuwa gare ka ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kama wahaina ila nuhin kamar da muka yi wahayi ma annabi nuhu wannabiyina min ba'dai da wasu annaba ma da suka zo bayan annabi nuh wa wahayna ila ibrahim min wahayi zuwa ga annabi ibrahim wa isma'il da annabi isma'il wa ishaq da annabi ishaq wa yaqub da annabi yaqub wal asbat da jikokin su wa isa da annabi isa wa ayyuba da yu ayyub wa yunus da annabi yunus wa harun da harun wa sulaiman da annabi suleiman wa ataina dawuda zabura mun bai ma annabi dawuda zabura kamar da su waɗannan annaba muka ba su littattafai amma babu shi a cikin littafin waɗannan annabawa irin abin da waɗannan mutane suke aikatawa a yau son zuciyarsu ne sun bar addini ne na gaskiya suka kama addini na ɓata saboda haka muna kira zuwa gare su su bar wannan addini na kiristanci su daina wannan addini na maganar christmas babu shi a cikin littafin su babu shi a cikin addinin da annabi isa alaihi salamu ya karantar da su kirkira ne domin cimma burinsu da biyan bukatan kansu lalle nasara sun kirkiro al'amura da yawa a cikin addininsu domin su caccanza su ɓata tarihin annabi isa alaihi salam kamar da sai kasance suke yi domin su sun riya kan cewa shi annabi isa alaihi salamu an kashe shi kuma an gicciye shi sai suka riƙe wannan kisa ɗin a matsayin cewar ma hanya ce a gare su na gafarta musu zunubansu cewa dukkan zunubansu ga baki ɗaya da aka yi crossfine ɗinsa to ya kwaranye musu dukkan zunubansu ga baki ɗaya saboda haka so ba su da wani zunubi a wajen allah maɗaukakinsa wannan ya sa suka shiga cikin kiɗima da ruɗewa da mummunan zato ya zanto suke aikata abin da ransu ya ga dama suna masu jimaransu in suka mutu da su shiga fadan Allah shi ne aljanna da rahamas wannan magana ƙarya ne sai yasa Allah maɗaukakin sarki ma ya musu raddi ya faɗa musu magana ta gaskiya kan cewa wannan magana ba haka bane wa qaulihim Allah ce da faɗin da suka yi inna qatalna al-masiha isa ibn maryam cewa mun kashe isa dan maryam rasulullahi manzon Allah Allah ce wa ma qataluhu yaqina ba su kashe shi ba wa ma qataluhu wa ma salabuhu Allah ce ba su kashe shi ba kuma ba su gicce shi ba walakin shubbiha lahum sai dai an kamanta musu wani ne kaman sa sai suka ce shine suka kashe ba kuma shi suka kashe ba wanda tarihin da yazo a zamanin su ke rubuce a cikin littattafan su manya-manyan da manya-manyan mutanen su suka rubuta sun tabbatar da cewa ba shi bane kamar lokacin da shike zanto tarihi da yazo kan cewa sun zo suna neman sa da su kashe shi amma sun rasa inda yake saboda sun gama fusata da abin da ya zo musu da shi na gaskiya duk lokacin da annabi ya zo dama ya Allah yakan tayar da wasu mutane su yi imani da shi wasu kuma su tashi akan annabin saboda ya zo da abin da zai kawar da matsayinsu da darajar da suke da shi a wajen mutane ta fiskan batar da mutane da suke na bautan gumaka ko bautan rana ko bautan wuta ko wani aiki da suka rike shi a matsayin shi ne yake ci musu kuma suke biyan bukatar su da shi misalin ya tada annabi sai ce Allah ɗaya ne ba wani addini sai addinin da ya zo da shi na musulunci to sai su kama fada da shi su ma da suka gama fadan da za su yi fada da shi su ga duk ta inda suka fito masa sai ya kada su duk ta inda suka fito sai ya kada su sai suka ce wannan maganin sa kisa duk wanda yake bayar da hujja dama idan ya zanto ya rasa dalili to dalilinsa shine fada ka ce mu kashe shi to da ya kashe shi suka taru fito da makamai suna neman sa suka yi yawon duniyar nan suka rasa inda yake sai shaɗin ya fito musa siffa na ɗan adam ya tambaye su me kuke ni ne kam suka ce muna neman isa ne saboda haka muna so da mu kashe shi ya dame mu sai ce ai zo mu gwada muku inda yake saboda haka ya je gwada musu ɗakin da ya shiga tare da shi da sahabbansa suna zaune sun kulle kofa suka ce musa ya ce musu yana cikin nan annabi isa alayhi salamu kuma lokacin Allah ta'ala ya masa wahayi ya sanar da shi kan cewar to da su zo amma kuma dai daga shi saboda ka bayan da ya zo ya sanar da sai disciples ɗinsa kan cewar to ni fa yanzu dan rabu da ku dan bar ku ubangiji na kiraye da dan tafi sama saboda hakan nan idan wa yake so mu haɗu da shi a cikin gidan aljanna mu zauna tare waɗannan mutane da su zo domin su kashe ni amma ba da su same ni ba amma duk wanda yake so mu haɗu tare da shi cikin gidan aljanna mu zauna gida ɗaya da shi a cikin gidan aljanna mana mu zauna tare da shi aljanna da dan zauna shi ma ya shigo ciki tare da ni to ya yadda maransa a kashe shi a wannan lokacin saboda haka wani samari yin kuɗa ya ce gani gani nabi isa alayhi salam ya ɗauki bargon sai ya burga masa jikinsa shikenan sai kamannin sai ya koma kaman annabi isa alaihi salam saboda haka suna shigowa bayan sun balle kofa shi kuma annabi sa gabansu suna ganin sai tashi kamar tsuntsu ya fita ya tafi ga Allah madaukakin sarki annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana lokacin da Isra'i da Mi'raj ya je sama ta uku ya je ya ga annabi Isa alaihi salam yana nan da ransa yana sama ta uku saboda haka bayan sun balle kofa sun shigo sai suka kama wannan suka kama shi suka je suka gicce shi suka kashe shi bayan sun gice suka kashe shi a ranar sai suka samu sabani a tsakaninsu sabanin da suka samu shi ne wani da ya taba gashin kansa ya ce wannan ba gashin masta ba ne wannan ba nau'in gashinsa ba ne mun san gashinsa wani duba kafafansa ya ga yatsunsa ya ce wannan ba kafansa ba ne wani duba dantsansa ya ce wannan ba dantsansa ba ne a take a gurin suka yi sabani wasu suka ce shi ne shi ne shi ne suka ce ba shi ba ne saboda dai su cimma burinsu kuma su kafa wani tarihi yahudawa na sharri saboda haka haka suka tafi a matsayin cewa sun kashe shi kuma sun gice shi sa Allah ta'ala ya ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu ba su kashe shi ba kuma ba su gicciye shi ba walakin shubbiha lahum an kamanta musu wani ne da shi Allah ta'ala ya ce shubbiha lahum an kamanta musu wani ne da shi ba shi bane Allah ta'ala ya ce wa innal ladhina ikhtalafu fihi lafi shakkin min lalle wannan da suka yi sabani a cikin samma suna ta kokonto da shakka a tsakaninsu malahun bihi min ilmin ba su da wani ilimi na tabbaci daga wajen Allah cewa shine illa tibaqa zan zato ko suke bibiya wa ma qataluhu yakina Allah ta'ala ce ba shi suka kashe ba barrafa'ahu Allahu ilai Allah ta'ala ce ya daga shi ne ya tafi da shi wajen sa wa kana Allahu azizan hakima Allah ya haka kuma shi mai buwaya ne mai iko ne mai hikima ne akan aikata ka saboda kan nabi sai yana sama ta ba su kashe shi ba saboda kaga kenan maganar cewar sun kashe shi sun zubar da jininsa saboda kwarin yawan zunubansu ƙarya ne su jira zunubansu na nan ba wanda ya kwarin yawan zunubansu ya ku tuba ku tuba ku shigo cikin addinin musulunci ku kubuta ku zauna lafiya a duniya ku zauna lafiya a lahira ma ma dama kuka mutu kuna kiristoci kuna yahudawa wallahi makoman ku wutan jahannama ne khalidi na fiha abada babu ranar da wani kirista ko wani bai hude ko wani wanda ya ɗauki wata aƙida ta kafirce ko da ya fake da lemar musulunci ya mutu akan wannan ba imani in ya shiga wuta ya shiga kinara sun kiri kwarin ruwa da yawa cikin addininsu duk da saninsu da cewa addinin musulunci shi ne gaskiya kuma suna da cikakken masaniya kan cewa eh haka yake amma suka kauce akan haka da annabi isa alaihi salamu zai dawo duniya da shi da annabi musa alaihi salamu za su dawo duniyan nan da sun zanto su ne mutanen farko da za su fara karɓan kiran addinin musulunci kuma za su fada cikin tawaga na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam haka manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya bane kuma ya har ila yau annabin sallallahu alaihi wasallam ya bani mu labari kan cewa shi annabi isa alaihi salam shine inna awwala amalin yaf'aluhu isa alaihi salam ba'da nuzulihi fi akhir zaman farkon abin da annabi isa zai fara aikata bayan ya sauko domin zai dawo duniya Allah ce zai dawo duniya saboda dalilai wanda yake tabbatar da cewa shi dan adam sai ya dawo duniya a matsayinsa na dan adam kullu nafsin da'ikatul maut kowace da sai ta mutu saboda haka shi ma dan adam ne sai ya dawo duniya ya zo ya mutu sai an binne shi sai an masa sallah sai an binne shi kuma alƙawari ne na Allah cewa kowace da sai ta mutu to zai dawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar ya ganshi kuma ya tabbatar zai dawo idan ya dawo in ji annabi sallallahu alaihi wasallam abinda dai fara aikatawa na farko a bayan ƙasa shine kasar salib karya wannan cross din cross ne suke rataye shi a wuyansu suna ganin cewa su cikakkun kiristoci ne saboda kan ka saka cross shi kenan kana jin kai kan aljanna ta tabbata to idan ya zo wannan babban cross na duniya da dasu yi shi dai zo ya karya shi ya ce wannan karya ne ba a yi wannan abin ba na sallah sallama ce farkon abin da dai fara aikatawa kenan a duniya kuma ya ce na rantse muku da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na rantse muku da Allah isa dan maryamu zai dawo zaman dan Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya rantsi yace na rantsi da Allah isa dan maryamu zai dawo a matsayin hakaman adila abubuwa guda biyu da ya zo ya wata bayan kasa da ya zanto shi ne alkali a duniya a wannan lokacin na musulmai kuma adila zai yi adalci ba zalimi ba ne domin annabin Allah ne ba wani annabi a zalimi hakaman adila zai zo yi hukunci a matsayin duk al'ummar musulmi na wannan zamanin za su bi shi shi kuma zai yi hukunci ne in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da alkur'ani ba dai zo da wani abu sabani ba saboda zuwan alkur'ani ya shafe annabcinsa ya shafe littafinsa babu ma littafin yanzu a hannunsu domin ba shi ba ne domin duk sun riga da sun rikita shi shi yasa isa kulle ya rubuta wani littafi ya ce why i should never be a christian ya ce dalilin da ya sa ba taba zama kirista ba ya dinga kawo dalilansa wanda yake gwada littafin ba shi ne littafin da annabi isa alaihi salam ya wuri sai da dinga fito da abubuwa na illoli contradictions a cikin littafin bila adadin da maganganu na rashin mutunci ba wanda sun kai matakin da sun ce annabi isa alaihi salam wani lokaci ya zo ya samu mutane suna biki ya suka yi zo ya samu cewa duk ruwa ne a gaban su na sha sai suka tashi suka je suka same suka ce master mun rasa abin sha wanda damu dan girgiza jiki mana giya duk wannan gurin ruwa ne sai ce ku taro mun ruwan da ya taro ruwan da ya tsoma nan sa cike ce ku sha da suka sha sai suka bugo a gwanna ya suka ga annabin Allah cin mutunci ga annabin Allah to dai zo shi yana mai hukunci ne da alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yace fal yukasiranna salim falai yaksuranna salim annabi ya ce wallahi zai karya wannan cross ɗin da suke gadara da shi zai kashe alhanzir aladu da suke ci dai ce Allah ya haranta cin wannan dai ɗora musu jizya saboda su ba musulmai ba ne annabi sallallahu ce za ka ga raƙuma da ciki ba ta zama abun komi ba ba ma wanda ya damu da ita kamar a ce maka za ka zo ka ga wata jibgegiyar jib ka wuce ta babin da ya dame ka da ita in ka gada maka ɗauka ka gada maka tafi karbi da ita to duniyan fa kenan da kake ta rikici a cikin da kake ta rikicewa har kana rabuwa da imaninka ka je ka yi sata ka je ka yi yaudara ka kashe rai ka yi ha'inci ka ci kuɗin mutane ba tare da haƙƙi ba wai don saboda wannan duniyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce da ka zo ka ga manyan tireloli a cike da shinkafa ka wuce ka tafi ka rabu da su ba abin da ya dame ka da su baka da bukata ya ce wannan zamanin da ya zo ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sannan ya ce ba wanda zai je gurinsu zai zanto ba hasada da mugunta da kiyayya zai sassauta tsakanin jama'a saboda mai to ba ni da bukatan abin da kake da shi to me yasa dan ji haushinka kuɗi kake gadara da shi to ba ni da bukatan kuɗin me zai dame da kai an samu sauƙin hasada da kiyayya da gaba tsakanin jama'a dole a same shi saboda wannan yanayi kai za a zo a ce ma ina mai son kuɗi annabi ya ce fala yus'a ilaiha ba wanda dai daga kai kalli mai kiran ina mai son kuɗi ga banki an bude ku shigo kuɗi ba annabi ya ce ba mai zuwa gurin duniya kenan zamanin su waɗancan indiya zo zo musu haka kai ma yanzu naka ya zo maka haka kuma a wancan lokacin ana samun masu imani da kafirai a wancan lokacin kar ka ɗauka wai saboda talauci ne sa kai kake gaba da ka bi Allah ba to ga wannan zamanin da da buɗe banki a ce shi ka ɗiba abin da ranka yake so kuma akwai kafirai da masu taurin kai da marasa ji a wannan lokacin za a same su wala kar ka kidime duk inda kake ittaqillah ka ji tsoron Allah haitu ma kunt duk inda ka samu ganka ka ji tsoron Allah sai ka zama mutumin kirki mai daraja mai matsayi a gurin Allah maɗaukakin sa ba ta ce akwai manya-manyan kiristoci da suka faɗi manya-manyan maganganu wanda yake nuni akan cewa su kansu ma ba san hakikanin ranar da aka haifi annabi isa alaihi salam babu dalili da ranar da aka ce an haife shi da ake ce ranar 27 ga watan disamba babu wannan ranar kamar yadda ya kasance na annabi sallallahu alaihi sallama da ake maulidi babu wannan tabbataccen ranar cewa ranar maulidi ranar kaza da kaza da Allah ta taban musulunci gashi nan malamai sun yi ta sabani wasu sun ce ranar 25 ne wasu sun ce ranar 27 ne wasu sun ce ranar kaza ne wasu sun ce ranar 12 ga wata ne wasu sun ce gashi nan duk sabani ba ka da dalili tarihi ne ba ka da wani tabbatacce wani da ya fito daga yankin gabar ya samu da tarihin labarin kaza ne wani ya fito ta arewa shi kuma malami ne shi ma ya zo da wani tarihin sa na can wani ya fito ta kudu kuma duk sun rubuta sun sa littattafan kuma dukkan sunan malamai ne masu tsoron Allah an bi su an samu cewar malaman suka bi suka koyi karatun a gurin kuma an samu sabani a wannan gurin to ta yana kai ka tabbatar da guda daya ai sai dai Allah sai Allah saboda karka kiɗi mai ka rude ka zo kana ci ai maulidin annabi ranar kaza ne wai babu wannan ranar balle ka dauke shi a matsayin ibada har ya zanto ka dauke shi a matsayin har kana jin da ka iya kashe kuɗin ka ko da ka iya bata lokacin ka ko da ka yi kaza ko da ka yi kaza kana mai zaton samun lada yadda waɗannan kai imani ba su da lada wala duk abin da ka aikata shi a cikin addinin musulunci in baka da dalili wallahi ka ji maranka baka da lada a gurin Allah madaukakin sa sai kawai inda aka umarce ka da inda aka ne ka ka zauna lafiya ka huta akwai manya-manyan manyan kiristoci waɗanda suke zanto suka yi rubuce-rubuce wanda suke tabbatar da cewa wannan addini na kiristanci a wannan abin nan magana wannan menene christmas ƙarya ne akwai wani littafi da aka suka rubuta shi a may 4 2002 a white house ya zanto suka yi wannan rubutu sun tabbatar da maganganun nan babu tabbaci a cikinsu babu gaskiya a cikin shi kuma sun faɗa wani littafinsa suka ce the truth about christmas the truth about christmas sun yi wasu tambayoyi guda shida suka ce was jesus born on december 25th da gaske ne annabi ya sami haife shi rana 25 ne ga watan december sun yi wannan tambaya har yau ba wannan ansa har yau where does the custom come from suka ce shi kansa addinin kiristancin ma taron da ake din daga wani ƙasa ne daga wani guri ne zo tambaya na biyu wanda har yau ba ansa what does the tree represent does the bible speak about christmas shin ko wani pasto ko wani fada da zai iya kawo mana wata aya ko sura a cikin bible da ta magana kan christmas har yau ba ansa what are the origin of the celebrations hidiman da ake din to ina ka ina ya samu asali to wani babu a cikin littafin bible suka ce should christians observe this day to ya dace kenan kristoci su dinga su girmama wannan rana babu shi a littafinsu babu shi a tarihinsu babu shi a addininsu babu shi a kowace sura to yanzu ya dace ku girmama wannan ran har yau waɗannan tambayoyi guda shida ba an sa kansu suka ce true facts Drew Carey wani babban masani nasu ya ce yay I read the Bible a lot you know this is crazy we celebrate holidays in the United States I found out just recently there are so many religious holidays we celebrate here in this country that were nothing to do with the Bible at all. Real famous holiday like Christmas has nothing. It is not in the Bible. The birth of Jesus is in the Bible, but not Xmas. There is nowhere that Jesus says, Celebrate my birthday. It is a pagan holiday that the Romans invented that we just do ya ce wannan duk ƙarya ne ya ce yahudawa ne suka kirkira suka cusa mana a cikin mutanenmu saboda son duniya a may 4 2012 at the White House Correspondents' Annual Association dinner, the event gathered U.S. President George Bush and guests from every corner of Hollywood, media, and the government. Secretary, according to December 23, 1996, U.S. News and the World Report, Secretary, they viewed birthday celebration as heathen. It is a sin to even think of keeping Chris birthday. Suka ce sabo ne ma duk wanda ya yi wannan taron sai Allah ya rubuta masa zunubi. Castle Encyclopedia na 1913 asserts that in the scriptures sinners alone, not saints, celebrate their birthday. A cikin encyclopedia tun 1913 Elwell Count Professor ne na Anthropology at Hamilton College in his book 400,000 Years of Christmas. 400,000 Years of Christmas, page 18 states that we do not know its beginning. We do not really know when the Christ child is Benneret was born, or the time and the place when Xmas was first celebrated, or exactly how it was that over the centuries. waɗannan masanansu ne ba masu ilimi na cikin addinin kiristanci suke raddi ma wannan aiki da suke saboda haka muna kira zuwa ga kiristocin duniya su ji tsoron allah su musulunta su koma su da allah da gaskiya su bar wannan addinin da ba dai kubutar da su ba kuma ba dai musu komai a wannan duniya ba kuma suka je lahira allah da ya tome su muna roƙon allah ta allah ya tsare mu tsare mana imanin mu allah ya shirya da mu hanya madaidaiciya abubuwan da suke zanto muke na daidai allah ta allah shi karɓa mana abubuwan da muke na kurakurai muna roƙon Allah ta Allah shi gafarta mana bayan Allah da suka gina mana wannan masallaci muna musu addu'a Allah ubangiji karba musu wannan aiki nasu Allah biya musu bukatunsu na duniya da lahira Allah ya fi waɗanda suka gabata daga cikinsu sauran da suka rage kuma duniya Allah ta Allah su gama Allah sa su gama da duniya lafiya bayan Allah da suka ba mu makaranta wanda suka rasu cikinsu su ma Allah ta Allah ya fi musu kurakuransu wanda suka bari Allah ya albarkace shi Allah ta Allah ya saka musu da alkhairi wai dan uwa da ya gina mana bayan gida ya gyara kuma yanzu gashi na gaina yunkurin zai rufe to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya buɗa masa ya ƙara buɗa masa idan to ya samu ya rufe wannan kuma Allah ta'ala ya albarkace shi ya saka masa da alkhairi Allah biya shi da aljanna da dukkan sauran yan uwa da suke taimaka ma wannan masallaci da sauran addinin musulunci bangarorin sa Allah ya biya mu ya saka mana da aljanna gaba daya Allah ya fi mana kurakuran mu Allah tsare mai tsare mana wannan ƙasa ta mu Allah shirye da mu hanya madaidaiciya Allahumma ghfir lana dhunubana وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم صلح ذات بيننا وعلب بين قلوبنا واهدنا سبل السلام اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل قيادتنا في من خافك واتقاك يا هادي سلام وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله